بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الواحد القهار الذي خلق عباده وجعل فيهم الخلافة بين الأسافل والأخيار وقسم بينهم الأرزاق وكل شيء عنده بمقدار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الجمع الكريم أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم بتقوى الله العظيم وطاعته فهي النجاة في الدنيا والآخرة ولنعلم أن الرئاسة والقيادة في الإسلام ليست منصبا للوجاهة أو الاستيلاء بل هي تكليف ثقيل ومسؤولية أمام الله عز وجل خلافة في الأرض لإقامة الحق والعدل وحفظ مقاصد الشريعة يقول الحق تبارك وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فقد احتوت هذه الآية على مبادئ وأسس لا بد من توفرها بل هي من قوائم النصر والتمكين في السيادة أولاها الرضا بالقسم وأنه ابتلاء وامتحان وأنها موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا والاستشعار بالأمانة والمسؤولية وأن المسؤول خادم لرعيته والراعي مسؤول عن رعيته وفي الحديث الشريف ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة نعم وليس الأمر هينا بل هو فتنة وبلية لا نعمة ورفاهية جاء من حديث عدي بن عميره الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة قال فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله أقبل عني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى رواه مسلم وقد رغب فيها عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل عن الإمارة إنك إن أوطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوطيتها عن غير مسألة أعنت عليها متفق عليه وروى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى حق الذي عليه فيها ويتضح موقف الشعور والاستسلام في أول خطبة في أول خطبة ألقاها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما بويع للخلافة قائلا أما بعد أيها الناس أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم وكان عمر قدوة في الخلافة والعدل وكان وقافا للاستدراك سماعا للشكوى وإن كانت الشكوى ضده وقف ذات يوم يخطب في الناس فما كاد يقول أيها الناس اسمعوا وأطيعوا حتى قاطعه أحدهم قائلا لا سمع ولا طاعة يا عمر فقال عمر بهدوء لم يا عبد الله قال لأن كل منا أصابه قميص واحد من القماش لستر عورته فقال له عمر مكانك ثم نادى ولده عبد الله بن عمر فشرح عبد الله أنه قد أعطى أباه نصيبه من القماش ليكمل به ثوبه فاقتنع الصحابة وقال الرجل في احترام وخشوع الآن السمع والطاعة يا أمير المؤمنين وكان رضي الله عنه يخشى على نفسه وروي عنه يقول لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها يوم القيامة لم لم تسوي لها الطريق يا عمر ثانيا الحكم بين الناس بالقسط فالعدل والمساواة من مقومات الرئاسة وعمدة القيادة قال الحق تبارك وتعالى وأنح وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا والرئيس أو الحاكم العادل هو ذل الله في الأرض وقد وعده النبي صلى الله عليه وسلم بالمقام العالي يوم القيامة بقوله إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن والعدل هو أساس الملك وبه تطمئن النفوس وتستقيم الرعية وينتشر الأمن والأمان في البلاد ويروى أن رسول كسرى ملك الفرس قدم إلى المدينة حاملا رسالة من ملك الفرس إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فوجده نائما تحت ظل شجرة بلا حراسة ولا حاجب فقال واقفا عليه حكمت فعدلت فأمنت فنمت تعجبا من هذا المشهد ثالثا الابتعاد عن الهوى والأنانية من جمع الأموال وأنواع التملكات وفتح أبواب الترفهات والمصالح الشخصية والعائلية وتوزيع المسؤوليات بين الأقارب والأصدقاء وأولاد ذوي العلاقات وذلك من علامات قيام الساعة قال عليه الصلاة والسلام فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال الرجل يا رسول الله كيف إضاءتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة متفق عليه وروى الترمذي عن عمر عن عمرو بن مرة أنه قال لمعاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس عباد الله إن واجب الأمة تجاه قيادتها يتجلى في النصيحة الصادقة والطاعة بالمعروف والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق والتاريخ الإسلامي لا يزال يذكر بالنماذج العظيمة للرؤساء والقادة الذين جعلوا من التقوى والعدل دستورا لحكمهم كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله الذين حملوا هموم الرعية فباتوا مطمئنين نسأل الله العلي القدير أن يصلح ولاة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة النصيحة التي تدلهم على الخير الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم bismillahir rahmanir rahim dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah makaɗaici mahalicin bayinsa wanda ya shimfida shugabanci a ban ƙasa ya raba shi tsakanin wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba ya rarraba arziki tsakanin bayinsa shi komai a wajensa a cikin littafi yake ina shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya mabuwayi madaukaki mai girma ina shaidawa annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bawan Allah ne kuma manzon Allah Allah ya aike shi da shiriya yana mai albishir da gidan aljanna mai gargadi daga gidan wuta kuma ya isar da sakon da aka aiko shi da shi ya kuma sauke amanar da aka dora masa ya kuma ja hankalin al'umma zuwa ga abin da ya kamace su na maslahar duniya da lahira tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayen gidansa da sahabbansa baki daya da waɗanda suka bi bayan su bisa kyautata addini har zuwa ranar karɓar sakamako bayan haka ya ku wannan taro mai albarka taro mai karamci ina muku wasici da ni kaina mu ji tsoron Allah Allah mai girma mu ji tsoronsa wajen yi masa da'a da biyayya domin wannan shine tsira duniya da lahira kuma mu sani cewa shugabanci da jagoranci a cikin musulunci ba makami bane kadai na girma da ɗaukaka ba makami bane kadai na jin daɗi da walwala a'a nauyi ne mai nauyi nauyi ne mai tsanani kuma abun tambaya ne a gaban Allah ranar gobe kiyama ba shakka shugabanci a ban ƙasa wakilci ne na Allah maɗaukakin sarki da manzannin Allah domin tsayar da gaskiya da kuma adalci a tsakanin bayin Allah da kuma kiyaye manufofin shari'ar musulunci a ban ƙasa Allah maɗaukakin sarki a cikin alƙur'ani yana cewa da annabi Dawud ya kai Dawuda mun sanya ka shugaba a ban ƙasa don haka kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya ka kiyaye bin son zuciyarka idan kai haka to son zuciya zai ɓatar da kai gaba da tafarkin Allah wannan aya mai albarka lalle ta kunshi waɗansu ginshiƙai guda uku wanda dole ne a same su a cikin dukkan shugabanci da yake so ya cimma nasara dukkan shugabanci da yake so ya cimma muradi na farko daga ciki yadda da cewa wannan shugabancin baiwa ce kuma jarrabawa daga Allah maɗaukakin sarki ba kuɗi ba ne ba ilimi ba ne ba iya siyasa ba ne ba sanuwa ba ne ba samun ubangida ba ne a'a jarrabawa ce da kuma baiwa daga Allah maɗaukakin sarki yana ba wadda ya so yana ba wadda ya ƙi ba zaɓi ba ne na musamman da fifiko na musamman jarrabawa ce da baiwa da Allah yake ajiye ta a kan wadda ya ga dama lallai wannan shugabanci Allah yana sanya shi gurbi ne na annabta ga dukkan wadda aka ɗora masa kuma abin da ake nufi da wannan makami na shugabanci shine tsaron addini da siyasar rayuwa tsaron addini da siyasar rayuwa abinda duk zai kafa addini a tabbatar da shi abinda zai zai rusa addini a kawar da shi sannan kuma siyasar rayuwa maslahar talakawa ta rayuwa rayukansu hankulansu dukiyoyinsu walwalarsu jin daɗinsu kama daga kiwon lafiyarsu karatunsu hanyoyinsu lantarkinsu ruwan shansu amincinsu da dukkan abin da shi ne jin daɗin rayuwa abin da zai zaunar da su lafiya ya ba su kwanciyar hankali ko a cikin gida ko a waje ko a jeji ko a halin tafiya ko dare ko rana ba su da ɗar ba su da tsoro wannan shi ne tsayayyen shugabanci da Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabawa su yi sannan kuma ya jarrabi mabiya annabawa su yi wakilci a bayan annabawa shugabanci dukkan wadda Allah ya ɗora masa to ya ɗora masa hidima ne ga talakawa wannan shine shugabanci a mahanga ta addinin musulunci duk shugaba hadimi ne hadimi ne ga talakawansa kuma shi abin tambaya ne game da talakawansa ɗaya bayan ɗaya ya zo cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu wani bawa da Allah zai bashi shugabancin talakawa kuma mutuwarsa ta zo ya yi rashin dace har zuwa ran da zai mutu yana maha'inci a cikin talakawansa yana mai ha'intar talakawarsa face sai Allah ya haramta masa shiga aljanna ƙwarai al'amarin ba mai sauƙi ba ne fitina ce da jarrabawa ba ni'ima bace da jin daɗi ya zo cikin hadisin adi ibn amra ibn amira al-kindi yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda muka nada shi duk wanda muka nada shi muka ɗauki wani aiki na makami muka bashi ya ɓoye mana allura bai fitar da ita ya yi abin da ya kamata da ita ba isama to wannan abin da ya ɗauka ya zama gululi ya cuta ranar alkiyama zai zo da shi aka babu jin daɗi a ciki babu walwala a ciki wani mutumi sai ya miƙe baƙar fata daga cikin mutanen madina sahabin ya ce kamar yanzu hakan nan ina kallonsa lokacin da ya miƙe ya nufi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah ka naɗa ni minista ko kwamishina na kaza amma ga aikinku ba zan iya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce saboda me sai ce na ji kana cewa kaza da kaza da kaza da kaza kuma ba zan iya ɗauka ba annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce yanzu ma ina nanatawa yanzu ma ina maimaitawa duk wanda muka ɗauki makami muka bashi to ya zo mana da kaɗan ɗinsa ya zo mana da mai yawansa ya zo mana da kaɗan ya zo mana da mai yawa duk abin da ya sani na makamin nan ne na mulkin nan ne ya zo mana da kayanmu abin da aka ɗauka aka bashi ya karɓa abin da ba nasa bane kar ya taɓa muslim ya rawaito wannan hadisin ashe daga nan za ka fahimci cewa wahala ce da ɗawainiya kana kallon dukiya don ba taka bace ba za ka taɓa ba kana ganin kayan amfani don ba naka bane ba za ka taɓa ba kana ganin gonakai saboda ba naka bane ba za ka noma ba ashe wahala ce abdurrahman ibn samura cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da annabi alaihi salatu wassalam yake raba makamai yake raba gwamnoni yana tura kwamishinoni sai abdurrahman ya ce ya ma'aikin Allah ni ma a bani sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce karka ƙara tambaya abdurrahman karka ƙara kwaɗayin shugabanci idan aka ɗauka aka baka bayan ka roƙa bayan ka nema bayan ka miƙa wuya kana bukata za a tura maka aniyarka idan kuma aka jarrabe ka aka ɗauka aka baka baka nema ba to nan ne Allah zai dafa maka Allah zai taimake ka wannan hadisi yana bukhari da muslim imam muslim ya rawaito hadisi daga abu zarri gifari radiyallahu anhu yace abu zarri gifari yace nace ya ma'aikin Allah ni ma ka bani mana makamin da kake rabawa annabi yace sallallahu alaihi wasallam ya doki kafadar abu zar ya dafa kafadar sai yace abu zar kai mai rauni ne ba za ka iya wannan hidimar ba na san ka kai mai rauni ne kuma wannan al'amarin amana ce kuma ranar alkiyama tozarci ne da nadama sai in wanda ya sauke hakkin da ke ciki sai in wanda ya sauke nauyin da ke kansa a ciki amma in ba haka ba duk wanda aka ba shi ranar alkiyama zai zo shi tozartacce wulakantacce kuma cikin nadama babu ko shakka jin shugabanci ko jin ɗawainiya da mas'uliya ta shugabanci tana bayyana a cikin hudubar sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ta farko lokacin da Allah ya jarabe shi da khalifanci bayan komawar manzon Allah sallama zuwa ga Allah kafin abin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da aka zo aka yi shugabanci aka yi mubaya'a wa abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya fuskanci jama'a ya musu huduba yace ya ku mutane yace ya ku mutane an shugabantar da ni a kanku ba don ni ne zaɓaɓɓenku ba idan na aikata kyakkyawa ku taimake ni don na ci gaba da aikata kyakkyawa ku dafa mu in kun ga na aikata mummuna na taɓe ku dawo da ni kan hanya ya ce gaskiya amana ce ya ce ƙarya ha'inci ne ya ce mai rauni a cikinku a wajena mai ƙarfi ne har sai na hutasar da shi na ka masa hakkinsa ya ce mai ƙarfi a wajenku to ni a wajena mai rauni ne har sai na ƙwace abin da ya ƙarfa ƙarfa na mero mai shi ya ce matuƙar na yi wa Allah da manzansa biyayya kumun biyayya ya ce in kuka na saba wa Allah da manzansa ya ce to ba ni da haccin biyayya a kanku umar ɗan khattab radiyallahu ta'ala anhu a abun koyi ne a babin shugabanci da tsayar da adalci kuma shi umar ya kasance mai tsayawa akan daidai kuma mai yarda da ƙalubale duk lokacin da aka tunkare shi da gyara aka tsayar da shi ko yana hudu ba ne zai tsaya ya saurara kuma yana sauraron kuka ko da wannan kukan kuwa yana kishiyantarsa ne umar ɗan khattab radiyallahu ta'ala anhu wata rana yana hudu ba yace ayyuhan nasu isma'u wa ati'u ya ku mutane ku ji ku yi da'a sai wani mutum ya miƙe sai yace amirul mu'minina yau babu ji babu bi ba mai jinka yau ba mai binka umar bai fusata ba yana shugaba akan mumbari yana hudu ba bai fusata ba sai ce bawan Allah me yayi zafi lima ya abdullah bawan Allah me yayi zafi sai ya ce in ka kula cikin yadinan da gwamnati ta kawo kowa a cikin mu ɗaya aka bashi yayi kwarjalle ya zo masallaci da shi amma kai gashi nan a jikinka kayi kwarjalle kayi mayafi ta ina ka samu guda biyu sayyidina umar ya ce ina abdullahi ɗansa abdullahi zo kai bayani abdullahi ya ce ɗayana da aka bani ne na ba wa babana ya ƙara akan nasa don shi ya rufe kafaɗinsa sannan sahabbai suka ce to alhamdulillahi mun gane wannan mutumin ya ce to yanzu za mu bi za mu ji kuma za mu bi a ci gaba da hudu ba umar ɗan khattab radiyallahu ta'ala anhu babban misali ne a wannan badi su kansu talakawansa abun koyi ne saboda talakawa kenan da suka san haƙƙinsu suka san challenge talakawa da suka san su yi wa shugaba nasiha su gaya masa gaskiya su ɗora shi akan turbar daidai ba talakawa kwaɗayayyu ba suna kewaye da shugaba amma kowa fafutukar bukatarsa yake yi tsakanin mai neman hatsin tuwo da mai neman ragon suna da mai neman gadon aurarwa da mai neman a bashi wani mukami ko pa ko sa da mai neman kujerar makka da mai neman kowa da irin abin da yake nema da masu neman kwangila don haka kowa bukata ta ce ta kawo shi ba mai iya cewa kwalbati kaza ya yanke yau sati guda ba a gyara shi ba mai girma shugaba a je a gyara wancan wurin ba mai cewa haka idan an kai mashi takarda ya sa hannu in za ta yi kwana nawa bai sa hannu ba ko tuna masa ba ai na kewaye da shi masu zama a gabansa ‘yan fati da masu kiwon lafiyarsa da masu gadin tsaronsa da masu protocol ɗinsa da masu wane ne ba mai ce masa akwai abu kaza a gabanka baka sa hannu ba ai tabin sawa a ce sai dai a hakuri sai ran da ya gani ya tuna ko tuna mar ba za a yi ba so talakawa ne kwaɗayayyu talakawa ne masu son zukata talakawa ne masu son kansu ba za a gaya wa shugaba daidai ba ba wanda ita ya tashe shi to a lokacin umar shugaba ne mai adalci wanda ya san ya kamata kuma talakawansa suka san hakkinsu suka san ya kamata ba abin da za a yi maka illa iyaka ka rasa abin da ka je nema iya wannan ne ba abin da za a maka saboda dokar ƙasa don kawai ka ja hankalin shugaba ka ce ya yi kaza ko ka masa tini bata ce a kama ka daure ka kayi laifi ba amma tsoronka shine za ka rasa abin da ka je nema ƙarshe ba za a baka ba ƙarshe za a ce kai tsageri ne mara biyayya ne za ka rasa abin da ka je nema iya wannan ne fa ba mai duka ba mai zagi ba mai ɗauri don haka saboda bukatar kanka ba za ka iya tuna masa ba umar ɗan khattab radiyallahu ta'ala anhu yana da tsoron wannan nauyi wata rana yake cewa da a ce alfadari zai yi tuntuɓe a ƙasar iraki yana garin madina a ƙasar iraki a ce alfadari ya tuntuɓe saboda lalacewar turba ya ce da na ji tsoron allah zai tsayar da ni a gabansa ranar alfiyama ya ce umaru me yasa baka gyara hanya wa alfadarin nan ba ya tuntuɓe ya faɗi yau hanyoyi suna kashe mutane ba alfadari ba ba jaki ba ba kare ba mutum mutum mai tsada mutum mai tsada wanda ɗaya ne tamkar da dubu a cikin al'umma ya fada fashashen kwalbati ko ya da kirani taya ta fashe masa mota ta juya da shi ta kashe shi kuma ya fi shugaban amfani ana kashe masana addini ana kashe masana boko ana kashe dattawa managarta masana jiya da yau masu ra'ayi hanyoyi suna kashe su ababen hawa suna kashe su ba don komai ba sai don munin hanya umar ɗan khattab yana cewa ina jin tsoron alfadari alfadari ya tuntube ya gurfana a ƙasar iraki kar Allah ya tsayar da ni ya ce umar me yasa baka cike wajen ba da ƙasa me yasa baka cike hanyar umar Allah ka samu cika da imani amma yau hutu ake yi ana farin cikin demokradiyya ga kuma yadda ƙasar take ba abin da demokradiyya ta gyara sai abin da ta bata ba abin da ta gyara sai abin da ta bata gine-gine sun lalace na makarantu da asibitoci hanyoyi sun lalace ba a gyara batun na dacin karatu ya taɓarɓare asibiti ya taɓarɓare komai ya lalace komai ya zama abin da ya zama kuma yanzu an fi kuɗi yanzu an fi samun kuɗi har an janye tallafi ana tara kuɗi amma ba abin da wadda aka yi dama an daina gyara shi Allah ka samu cika da imani har da gidaje da aka gina ba a shiga an kwanta sau ɗaya an yi bacci ba sun lalace gidaje ɗaruruwan gidaje dubban gidaje aka sa kuɗi aka narka aka gina ba a shiga an kwanta ba kwanan ya ɗaye windunan masu sata sun sace shikenan mu kuma haka za mu ƙare ina ma kuɗaɗen gidajen zuwa aka aka gyara asibitocin da ake amfani da su ina ma makarantu aka gyara wanda ana amfani da su makarantun ga sunan ba bencina ga sunan inda mana ta yi yoyo ake makarantun da inda mana ta yi ba a karatu ko ba a gyara ba an je an gina sabbin wurare kuma sun zo sun lalace ko shiga ba a yi ba ko a je a yi su a wurin da ɗan adam ba zai iya zuwa wurin ya rayu ba saboda aljanu ake shugabanta wannan shi ne irin shugabancin wannan zamani daga cikin karantarwa wannan ayar hukunci tsakanin mutane da adalci Allah ta'ala yana cewa da Nabi sallallahu alaihi wasallama ko mun maka umarni kai hukunci tsakaninsu da adalci Allah yana son masu adalci Allah yace Allah yana umartan ku ku sauke amanoni ku danka su zuwa ga masu su idan za ku yi hukunci ku yi hukunci da adalci Allah yana umartan ku yana kiran ku ne zuwa ga abin da shine ni'ima da maslaha a gare ku kuma Allah yana ji yana gani abin da kuke aikatawa shugaba wadda Allah ya ɗora masa nauyin shugabanci inuwa ce ta Allah a ban ƙasa in har ya tsaya da adalci shi inuwa ce ta Allah a ban ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya alƙawarta wa shugaba mai adalci makami na musamman ranar alkiyama ya ce masu adalci cikin shugabanni ranar alkiyama suna kan mimbarai mimbarai na haske ta dama ga ubangiji duk wani shugaba da ya tsaya da adalci ranar alkiyama Allah zai nuna shi a kan idan halittu a yabe shi a kuma ɗora shi akan mumbari na lu'ulu'u yana haske kowa yana kallo saboda ya sauke amana kuma ta damar ga ubangiji subhanahu wataala in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adalci shine ginshikin mulki adalci da shine zukata suke samun nutsuwa da kwanciyar hankali da shine ake samu a kwanta a yi bacci da shi ne al'umma take ɗinkewa take ɗinke ɓarkar da ke tsakaninta ta yi abin kirki aminci da zaman lafiya a garuruwa da adalci ne yake tabbata an rawaito cewa daga cikin sarakunan rumawa sarakunan farisa sarkin farisa ya turo ɗan saƙo zuwa garin madina wajen sayidina umar da wasiƙa wannan ɗan saƙo ya je gida ya yi sallama aka ce khalifa baya gida ya je masallaci ya yi tambaya aka ce baya masallaci sai aka ce masa amma ka duba waje kaza yakan tafi wajen ya je ya huta ya tafi sai ya je sadda wata bishiya ce sai ya samu mutum a kwance a gindin wannan bishiya yana bacci har ya tsaya a kansa da doki ya ga lallai amirul muminin ne umar ɗan khattab sai ya ce hakamta fa'adalta fa'aminta fa'nimta ya uba ya ce ka ji manya ka yi hukunci kai adalci har ka samu aminci ka kwanta kake bacci kai kaɗai ya yi mamakin irin halin da ya samu umar yana bacci a gindin bishiya shi yasa aka ce wani cikin gwamnonin umar dan abdulaziz ya aika masa takarda yana roƙonsa alfarma duniya ta fara lalacewa an fara samun matsaloli na insecurity yana neman izininsa za a yi ganuwa a gari umar dan abdulaziz ya aika masa da amsa ya ce ban baka izinin yin katanga a gari ba in za ka tsaya da kafafunka ka yi adalci ka tsaya ka yi adalci ganuwa ba za ta baka kariya ba idan baka yi adalci ba ko kayi za a hauro ko kayi za a hauro abu na uku da wannan aya take karantarwa nesantan son zuciya shugabanci baya tsayuwa sai an nisanci son zuciya sai an nisanci son kai na tara dukiyoyi da nau'uka na mallake-mallake gidaje da ƙasa da mallake-mallaken kayan gwamnati da buɗe ƙofofin jin daɗi da walwala da bukatu na ƙashin kai da na iyalai da rarraba makamai a tsakankanin 'yan uwa da abokai da 'ya'yan waɗanda alaƙa ta ƙulla tsakaninku ma'ana tattare shugabanci da wadata shugabanci da jin daɗin shugabanci da makamai na shugabanci tsakanin waɗansu tsirari 'yan iri ɗaya to wannan son zuciya ne kuma yana daga alamomin tashin alkiyama duk wanda bai san nauyin shugabanci ba bai san yaya zai yi shugabanci ba kuma bai san kowa talakansa bane ba bai cancanci shugabanci ba wani bawan Allah ya zo wajen manzon sallama ya ce ya ma'aikin Allah yaushe za a tashi kiyama annabi sallama bai kula shi ba ya sake cewa ma'aikin Allah yaushe za a tashi kiyama bai kula shi ba har sahabbai suka ga cewa mai yiwa wannan tambayar annabi baya santa sai can daga baya bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya gama bayanin da yake sai ce ina mutumin nan da yake tambayan alkiyama ya ce gani ya ma'aikin Allah sai ce to daga san da kaga an fara cin amana ka jira alkiyama ta zo yace to ya ma'aikin Allah yaya cin amana yake yace eh daga lokacin da kaga an ɗauki al'amari an danka ga wanda bai cancance shi ba to alkiyama ta zo ka jira alkiyama za ta tashi imamu turmizi rahimahullahu ta'ala ya rawaito hadisi daga Amr ibn Murra yace na ce da Muawiya na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu wani shugaba da zai rufe kofarsa zai rufe kofarsa ya hana bukatun mutane zuwa gare shi ya hana bukatun miskinai da fakirai zuwa gare shi ya hana bukatun talakawa zuwa gare shi face shi ma sai Allah ya rufe ƙofofin sama duk bukatunsa da ke wajen Allah Allah ba zai saurara ba duk damuwarsa da ke wajen Allah Allah ba zai saurara ba idan shugabanni suka ɗauka cewa talakawansu su ne iyalansu talakawansu su ne abokansu talakawansu su ne ‘yan jam'iyya talakawansu su ne masu ƙuri'a talakawansu su ne wanda suka zaɓe su to sun taɓe sanin hakkin da ke kansu wadda wannan shine salon shugabancin da muke ciki yau ana gaya wa shugaba cewa gari kaza ba su yi ka ba rumfa kaza ba su yi ka ba su wane da wane ba 'yan jam'iyyar mu bane ga 'yan jam'iyyar mu sune kaza don haka da 'yan jam'iyya da masu ƙuri'a da wanda suka zaɓa su ne za a yi wa gata irin gata lalatacciyar ba waɗanda ba 'yan jam'iyya ba waɗanda su ba su zaɓe ba ko ba su da ƙuri'a to ba sa daga cikin waɗanda ake mai da hankali a kansu kai a wannan zamanin namu akwai waɗanda sai shekara hudu suke ganin gwamnati shekara hudu sai ta ƙare a zo musu da akori kura tana kiɗa a zo musu da akori kura tana kiɗa gurin da suke ba asibiti ba makaranta babu ruwan sha ba lantarki babu komai da dabbobinsu da gonakansu sai suke rayuwarsu ba su san gwamnati ba ba su san daɗin gwamnati ba dan na taɓa zuwa wani ƙauye da naga irin wannan na ce musu ni ku kuna zaɓe kuwa suka ce suna yi suna zaɓe in lokacin zaɓe yayi ana shigowa za a kawo akwati za a kawo ejen ejen akwai polling unit a wajen amma babu daɗi unit ba abin da aka kai musu na alheri sai zaɓe Allah ka samu cika da imani ya ku bayin Allah wajibi ne akan al'umma wajibi ne akan al'umma su kasance masu yin nasiha ga shugabanni masu yi musu addu'a masu yi musu gyara wajibi ne talakawa su kasance masu nasiha ga shugabanninsu masu yi musu addu'a dacewa da abin da Allah yake so ya ji da shi tarihin musulunci ba zai manta da irin umar ɗan khattab ba da irin umar ɗan abdulaziz radiyallahu ta'ala an kuma da sauran bayan Allah da suka tsayar da adalci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shiri shugabanninmu ya ɗora hannayensu akan daidai Allah maɗaukakin sarki ya sanya damuwar mu a cikin zukatansu Allah subhanahu wataala ya ba su mashawarta na kwarai ya ɗora hannayensu akan daidai ya kama hannayensu Allah ta'ala ya sanya su zama shugabanni na kwarai abin da ke gabanmu na gwagwarmaya ta siyasa da zaɓe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kasa a fara lafiya a gama lafiya idan an tashi zaɓe Allah ka zaɓa mana zaɓaɓɓun cikinmu Allah ka zaɓa mana masu tausayin cikinmu Allah ka zaba mana managartan cikin mu ya Allah karka bar mu da halayen mu ya Allah karka bar mu da halayen mu shugabannin mu Allah ta'ala ka ba su mataimaka na kwarai ka ba su mashawarta na kwarai ya ubangiji mu kuma ka sanya masu tunani masu zuciya masu sanin ya kamata cikin al'umma ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وعنهم على أمر الدنيا والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله